أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu mu na kusa da na nesa na muku sallama da ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fasarar littafin ashimawi wanda yau shine halkan mu ta takwas kuma za mu tashi ne akan babi da yake magana akan limanci wanda shine al-imam abdulbari al-ashmawi yake cewa babun fil imamati za mu karanta sai a fassara sai a dawo a yi karin bayani kamar yadda aka saba yi da koyo shi din shine mala yake cewa babun fil imamati babi kenan a cikin limanci wa min shuruɗil imami yana daga cikin sharuɗan liman an ya kuna zakaran ya zamo namiji musliman musulmi aƙilan mai hankali baligan baligi aliman masani bima la tasihhu salatu da abun da sallah ba ta inganta illa bihi sai da shi min qira'atin na daga karatun alqur'ani wa fiqihin da fiqihu ma'ana fahimta kenan cikin addini fa in daita idan kai koyi bi imamin da liman sun mata bayyana laka sannan sai ya bayyana gare ka annahu kafirun cewa shi kafiri ne aw imra'atun ko mace ce aw khunsa mushkilun ko maza mata wato hunsa mushkili wanda yana da al'auran mace yana da al'auran kuma namiji shine aw khunsa mushkilun ko hunsa mushkili aw majnunun ko kuma mahaukaci aw fasiqun ko fasiki bi jarihatin da gabbai aw sabiyun ko yaro lam yablugi hulma wanda bai isa mafalki ba aw muhaddithun ko mai hadasi ta'ammada al hadatha wanda ya gangancin hadasi badala salatuka sallaka ta baci wa wajabat alayka al i'adatu sakewa ta wajaba gare ka za mu koma sai ai bayani sannan mu ci gaba a mana yace babun fil imamati babi kenan wanda zai magana akan limanci wato abin da shafi a sha'ani na limanci abubuwan da ya kamata a ce an samu ga liman to shine zai zai mana bayani a ciki to shine sai ya fara mana da sharuɗa na wanda zai zama liman to akwai sharuɗan da aka bukata ya cika su tukun kamin a ce liman ne shiya shine yace wa min shuruɗil imami yana daga cikin sharuɗan liman an ya kuna zakaran ya zamo namiji saboda haka mace ba ta limanci sharaɗi ya zama namiji ne namiji shi kawai yake limanci sannan musliman ya zama musulmi ba kafiri ba kenan saboda haka in mutum ya samu wani kafiri amma ya koyi karatun qur'ani ya iya karatun qur'ani sosai to duk komai ya kware wurin karatun qur'anin nan to ba haramun ne ba magana limanci gare shi dan ka in ka bi shi sallah sallah ka ba ta ba ta baci haka shine ya zama namiji musliman kuma ya zama musulmi aqilan kuma ya zama mai hankali ba mahaukaci ba in ka bi mahaukaci sallah sallaka ba ta yi ba baligan kuma ya zamo baligi ba karamin yaro wanda bai isa mafarki ba kenan dakan ya zama karamin yaro ne shi ma limanci ne baya limanci sannan ya zamo aliman masani bi ma la tasihhu salatu da abinda sallah ba ta inganta illa bihi sai da shi wanda nan da yace baligan din nan ne mun yi bayani a karatunmu na baya akan menene alamomi da suke tabbatar da na balaga ga ainihin shi yaro din to wanda malamai suna magana wasu na ganin shekaru irin shekara sha wani abu kamar irin sha bakwai ko kuma ƙasa da haka wasu kuma suna ganin cewa ba shekaru kawai za a yi amfani da shi ba a'a suna ganin cewa kamar watan fara fitar gashin hamutta ko gashin mara to alama ce ta balaga ko ga mace ko ga namiji duk wanda ya ga hakan to lalle alama ce ta ya balaga duk wasu abubuwa da aka yi na ibada sun zama wajibi gare sai yayi in ya bar sallah bai yi ba sai an tambaye shi ita in ya sha azumi kuma shi ma haka haka kuma suna cewa na daga alama ta balaga wato shine mafalki ya zama in namiji ne idan yayi mafalkin gashi yana salo da mace kuma har mani ya fita gare shi to alama ce ta ya balaga saboda haka daga nan dukkan ayyuka na ibada gaba ɗaya sun zama farilla gare shi sannan kuma ko mace ce ita ma ta yi mafalkin tana saduwa da namiji har mani ya fita gare ta ita ma alama ce ta balaga sannan ko kuma canzawan murya sai ya zama murya ta canza da yaro yana karami yana da karamin murya amma yanzu sai murya ce ta canza ta fara zama da kabri ta girma girma haka to alama ce ta balaga shi ma ko kuma idan mace ce kaman jinin al'ada kawai sai ga jinin haida ya zo mata to da ta fara yin jinin haida to alama ce ta cewa ta balaga don alama ce ta cewa ta isa za ta iya ɗauka ciki kina wannan lokacin ko kuma nono ya fara fito mace yarinya shi ma a wannan lokaci alama ce ta balaga ana cewa da nono nata da kuma mahaifarta tare suke tsirowa saboda haka alama ce ta balaga wanda suna iya ɗaukar ciki a wannan lokaci in za a sadu da ita kenan to shi yasa aka ce duk ayyuka na ibada a wannan lokaci ya zama farin lagari ya waje bagari ta tun daga sallah har zuwa azumi wanda a wancan lokaci har da ke cewa yana da kyau ga uwaye su kula fa da su kansu yaran a za ka ga yarinya ta balaga mace amma wai ita ba za ta cika azumi gaba ɗaya ba sai in ta yi aure sannan sai kaga tana yin azumi tana shan azumi ta tsallake yau gobe yau ta yi gobe ta yi ko kuma ta ki ko kuma in ta yi azumi kamar misali dai kamin watan ramadana ya kare sai kaga tana iya shan azumin da ya kai biyar ko shida ko bakwai to saboda haka ko da kwara daya bai halatta ta sha matukar ta balaga daga irin waɗancan alamomin da aka faɗa din na balaga din to in ɗaya daga cikin waɗancan alamomin na balaga ya tabbata ga yaro to shikenan ya balaga kenan saboda haka dole yayi ayyuka na farilla a waɗanda an ka farillanta to shi ne ya ce wato ya zama baligi shi wanda zai yi limanci shi ne kuma ya zama alimin masani bai mala ta sai salatu da abin da ba ta inganta illa bihi sai da shi min kira'atin na karatun alkur'ani ya zama ya iya fatiha da kyau kaga ai fatiha ba ta sallah ba za ta inganta ba dole sai da fatiha to kaga ya zama an yi saka nan kuma ya zama ya dan iya karanta sauran ayoyin alkur'ani ta inda baya yin banna wanda yana bata ma'anar ayoyin sannan wa fiqihin da kuma watan fiqihu ya zama ya san wani abu wanda na gyaran sallah kenan in sallah ta samu matsala ga yanda za a gyara da sauransu ba haka kawai shikenan a duk wanda an ka samu sai ya zama shine liman ba haka akai ba a ko da mutum ya iya karatun alkur'ani to dole a kuma a same shi ya san watan yanda za a gyaran sallah don in ya iya karatun qur'ani amma bai iya gyaran sallah ba to an kai rabu kanuwa ai kaga ba a yi komi ba to saboda haka shi yasa wato a same shi ya san abin da sallah ba ta inganta na karatun alkur'ani wa fiqihin da kuma watan fiqihu na fahimta na hukunce hukunce na cikin lamarin sallah da sauran abubuwan addini to waɗannan su ne sharuɗa in an ka duba wanda malai kawo na farko ya zamo namiji shi liman ɗai kenan na biyu ya zamo musulmi na uku ya zamo mai hankali na hudu ya zama baligi na biyar ya zamo masani da abin da sallah ba ta inganta sai da shi ya zama yana da ilimi kenan to waɗannan su ne sharuɗa na liman waɗanda aka so ya cika in ya cika su to zai iya limanci guda biyar kenan to sai malai ce fa in likita da ita amma in kai koyi bi imamin da liman ma'ana sai ka zo ka isko wani na sallah ka bi shi sallah sun mata bayyana laka sannan sai ya bayyana gare ka cewa annahu kafirun ai wannan mutumin da ka biya shi ba musulmi bane kafiri ne kawai ta nuna mai tsaye zo ya alwallahi sallah kai kuma baka sani ba sai ka zo ka bi shi sai da an gama sai ka ji labarin shi ba musulmi bane shi kafiri ne aw mar'atun ko kuma a'a mace ce ashe kai baka sani ba mace ce ta yi hita ta sutura misali mai kama da ta maza kai ka aza namiji ne sai ka bi ta sallah to ba abin mace sallah au hunsa mushkilun ko kuma hunsa mushkili wato shine wanda yana da al'auran mata yana da al'auran maza kuma kowace yana amfani da ita ma'ana ya zama yana da zakari irin na maza kuma yana da farji irin na mata kuma kowanne daga cikin su yana iya jin sha'awa da shiya kaga shine ma'ana aiki da su din ko kuma ya zama yana yin bawali da suwa ko kuma ya zama yana jinin al'ada da ainihi ita farjin na mata din kuma gashi a zakarin nashi kuma yana yana sha'awa da shi duk da sauran amma ana dai ya zama dai an tabbatar da kowanne daga cikin su yana aiki da al'aura ta bangaren mazan da ta matan dukkan suna aiki da cikin jikin nashi din to shine hun sa mushkili to in mutum ya bi shi sallah shi ma sallah ta yi bata ba a yin sallah da shi to shi yasa ya ce in kai sallah sai ya bayyana gare ka cewa kafiri ne a imra'atun ko mace ce aw hunsa mushkilun ko kuma sai ya bayyana gare ka cewa ai hunsa mushkili ne wanda shi maza mata ne shi a namiji ne kuma mace ce aw majnunun ko kuma mahaukaci sai kawai ko daga gama sai ka ji an ce maka ai mahaukaci ne bai da hankali aw fasikun ko kuma fasiki ne bijari hatin daga bai ma'ana yana sauran abubuwa irin shine zina shan giya da sauran dai abubuwa misali waɗanda ba daidai ba aw sabiyun ko kuma yaro sai ko da kawai sai ka ji shi yaro ne shi ba babba bane shi yaro ne ka bi sallah lam yablughi al-hulma wanda bai isa mafalki ba aw muhaddithun ko kuma sai ya bayyana gare ka cewa ai wannan mutumin mai hadasi ne ma'ana yayi watan rihi yana sallat kuma kita ya ce ya canza alwala kai ko baka sani ba sai ka zo ka bi shi ko kuma kila tun kamar ya fara sallah kai ɗaya da gangan kawai ɗaya ya ce kai shi ba da alwala zai sallar gaba misali amma dai ko dai ta yaya ne zama yayi hadasi da gangan ya sani shine ta'ammad al-hadatha wanda ya gangancin hadasi to in ka bi shi sallah ba dalar salatu ka sallaka ta baci shi dai kaga in ya sallar ya ma Allah lahi mai ba dan kalmi mun karanta cikin akhadari ko wanda yake cewa wanda ya sallah ba da alwala ba ya zama kafiri duk da yake malamai suna cewa in ya kudurce halaccin yin tadin ne yake kafirin in kawai bai kudurce haka nan ba ya zama mai babban laifi ne to kaga shi dai tun farko gaba ɗaya baya da sallah ko can mai laifi yake to kai kuma da ka bi shi to ba laihi kai ba tunda baka sani ba amma dai sallar ta ka ta baci sai ka canza ta shine batal salatu ka sallaka ta baci wa wajabat alaykal i'adatu sakewa ta wajaba gare ka to wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa kuma wa yastahabbu salamatul a'da'i an so kubutar gabbai lil imami ga liman wata kurahu imamatul a'da'i an karhanta limancin mai yankakkar gaba wal ashalli da mai shayayyen jiki wasu kuma suna cewa mai kamballe shine wal ashalli da mai wal ashalli da mai shayayyen jiki wa sahibi salasi da ma'abucin tasalsuli wato wanda ya tsari ba ya tsaya maki nan kullum yana ku ciki mai ko bai ne yin shi ba shine wa sahibi salasi ko kuma kamar rihi wanda shi rihi bai tsaya mashi ba yanda za a yi ko da ya zo mashi bai rike shi shine aka ce ma'abucin tasalsuli ne shine wa sahibi salasi da ma'abucin tasalsuli wa man bi iku ruhun da wanda adda raunin nukka yayi limanci lissahihi ga mai lahiya wa imamatu man yukrahu da limancin wanda aka ki wa yukrahu an karhanta limanci lil khasiyi ga dandakakke lil khasiyi ga dandakakke wal agalafi da wanda baya da kaciya shine sai kaje suna cewa mai bakin jaba wai ma'ana wanda bai da kaciya shine wa man bihi quru wanda wanda adda raunun nuka lisa ga mai lahiya wa imamatu mai yukrahu da limancin wanda ake ki wa yukrahu an karhanta lil khasiyi ga dandakakke wal agalafi da wanda baya da kaciya wal mabuni da mai muryan mata dan daudu kinan ma'ana ba wanda haka Allah ya shi ba wa majhulil hali da wanda ba a san halin shi ba ma'ana ba a san aqida shi ba wa waladin zina da dan zina wal abdi da bawa fil faridati a cikin sallar farilla to an hana an ya kuna ya zamo imaman ratiban liman ratibi wato na hamsu salawati kinan bi khilafin nafilati sabanin sallar nafila shine an yakune zamo imaman ratiban limami na hamsu salawati bi khilafin nafilati sabanin sallar nafila fa inna ha domin ita la tukrahu ba a karhanta ba bi wahidin minhum da ɗaya daga cikin su wadancan din da an kamata din zamu koma sai ayi bayani ah shine malam yace wa yustahabbu ansu salamatul a'dha'i kubutar gabbai lil imami galiman wato ya zama dukkan su gabbai na lahiya lau suke bai da wata matsala ga wata gaba ta shi sai ya ce saboda haka amma musahabi ne in wani wanda adda matsala ga gaba din ya maka limanci inda yana cika rukunan nan da kyau tun daga ruku'i tsayuwa gare shi su jira dakuwa da sauransu to ba komai sallar ta yi sai dai ba a so bane makruhi ne kurum amma sallar ta yi da takan da tashin baki daya shine an so kubutar gabbai lil imami ga liman sai ya ce wata kurahu an karhanta imamatul aqdai limanci mai yankakka gaba sai zan mutum yana da wani yankakka gaba ko kila bai da hannu mai hannu ɗaya gari shi ko kuma ya tsanshi an dace wani ko wani ma'ana da ya zama dai mai yanka gaba wanda yana da rangwame gaba to makaruhi ne yin limancin nashi in yayi sallar ta yawa amma dai makaruhi ne ka bi shi sallar din kai shine makaruhi ne lil aqdai ga imamatul aqdai shine wata kurawa an karhanta imamatul aqdai limancin mai yankakkar gaba wal ashal da mai shanyayyen gaba kamar wanda rabi a watan ya zama kina yana da shanyayyen rabin jiki kila ko kuma wani bangare na jiki na na gaban nashi yana da shanyayyen wata gaba shine a shalle ko shine yake cewa mai shan inna ko to wasu na cewa a shalle mai kamballi ma'ana wanda yake yana da shanyayyen gaba wa sahibi salasi da ma'abucin tasalsuli wato mutumin da shi bawali gaba ɗaya bai tsayawa gare shi saboda haka da zaran bawalin ya taru kawai tsaye zai fito ne ko da ya sani ko bai sani ba to makaruhi ne ya limanci wannan mutumin ko kuma wanda rihi bai tsaya ma haka shi ne ma'ana wanda da ya zo ba zai iya rike shi ba zai yi shi to shi ma makaruhi ne yin limanci ne shi ne sahibu salasin sahibu salasi ma'abucin tasarsuli wa man bihi quruhun da wanda adda raunin nukka ya yi limanci li sahihi ga mai lahiya mutum wanda duk raunuka gare shi ko ina ya ji ciwo sosai daga ga jikin shi to kuma ya zo ya yi limanci ga wanda Allah ya yi mutum wanda shi bai da matsala to makaruhi ne amma shi yan ga dan uwa ne ba matsala bane shi ba ba karhanci ne sannan sai malai ce wa imamatu man yukrahu da limancin wanda aka ki wato mutum ne wanda gaba ɗaya dai mutane sun tsane shi saboda kila waɗansu halaye na shi da sauran abubuwa waɗanda ba daidai ba to irin wannan ba a son a sashi limanci wanda mutane ba su son limancin nashi din to irin wannan ba a son limanci shine wanda aka ki din amma ba wanda mutane suka ki haka kawai dan ɗaya kila Allah ya hore mai wani abu ya mai wata baiwa da su ba su da ita ba ko kasan akwai wanda mutane za su ki saboda wata baiwa da Allah ya mashi wadda su ba su da ita saboda hasara kenan la Allah ya bashi wata wadata ce ko lafiya ko ya bashi ilimi ko ya bashi dai wani abu wanda suka yin hasada kai ne to ba shi yake nufi da ai ba abi ne sallaba a'a ma'ana ki wanda aka kin limanci ne wanda saboda wani dalili mai karfi wanda yake na yana aikata kila wasu abubuwan da ba su dan kamata ba to shine wa imamatu mai kurahu limancin wanda aka ki makruhi ne sannan malai ce wai kurawa an karhanta limanci lil khasiyi ga dandakake wato shine mutum da aka dandake an sani dai kamar wasu da ake yi ko irin zaka ga awaki ko tumaki misali kamar bunsuru hakan ga misali sai a dandake shi wai ta yanda ba zai iya yin barbara ba ko wanda ana dandake marinan shi ne to shine to irin wannan to in an ka samu akwai wani mutum shi ma an mai irin wannan dandakar to shi ma ba zai yi limanci ba makaruhi ne limancin nashi sannan wal aglafi watan da wanda bai da kaciya wato shine mutumin da ba a ma kaciya ba shine zaka ji suna cewa wal aglafi wasu suna cewa da mai bakin jaba ma'ana wai wanda ba a ma kaciya ba haka yake sulugudun din shi to shine makruhi ne shi ma ya limanci sannan wal mabuni tunda kaga dama addinin musulunci kaga shine karfafi yin kaciya cewa sunna ce kana iya samu waɗansu mutane can waɗanda ba musulmi ba sai ka samu gaba ɗaya shi su ba su ba su yin kaciya kwata kwata kuma kaga ina jin ko likitoci ma sun tabbatar da cewa kace tana da amfani kwarai da gaske tana hana tsayawar waɗansu watan cututtuka wanda za su cutar da mutum to shine a galafi kenan watan wanda bai da kaciya to makaruhin ilimanci ne wal mabuni da mai muryar mata wato kamar dan daudu kenan ba wai wanda shi da ma haka Allah ya shi da murya ta irin muryar mata ba kamar mutumin da yake dan daudu ne ya ta ya mai da kai ne hakan yana ɗabi'u da al'adu irin da mata to makaruhi ne limanci ne shi ma wa majhulil hali da wanda ba a san halin shi ba wato shine mutum da ba a san aqida ta ba kawai ga yanan dai to shi ma ba za a bi shi sallah ba makaruhi ne sannan wa waladin zina da dan zina ma'ana dan shege kenan wanda a can misali zina an kai an ka same shi to shine yake nufi shi ma limanci ne makaruhi ne sannan wal abdi da bawa shi ma bawa wanda ba da ba makaruhi ne limanci ne fil faridati a cikin sallar farilla ake magana shine fil faridati a cikin sallar farilla an ya kuna imaman ya zamo liman ratiban na hamsu salawata na salloli biyar wato shine na sallolin da aka yi a salloli guda biyar kenan bi khilafin nafila ta sabanin sallar nafila in nafila ce to waɗancan da aka ambata gaba ɗaya ba laifi ne suna iya makalimanci ga nafila amma fa inna ha domin ita nafila la tukrahu ba a karhanta ba bi wahidin da wani dai minhum daga cikin su saboda haka dai wani dai daga cikin waɗanda an ka ambato baki ɗayan din su wato ba makruhi bane su yi limanci ga sallan nafila amma su ne mai yankakkan gaba din kenan da an kai magana ko mai shanyayyen jiki ko kuma mai ma'abucin tasalsuli ko kuma wanda da raunin nukka da yawa ko kuma wanda aka kin limanci ne ko kuma wanda wata yake dandakake ko wanda ba a ma kaciya ba ko kuma mai murya irin ta mata ko wanda ba a san halin shi ba ko dan zina ko bawa guda goma sha ɗaya kenan to waɗan gaɗin ga sallar nafila ga farilla ce an ka ce makaruhi ne su yi limanci amma sallar nafila ba makaruhi ba ne suna iya yi sannan sai malam ya ci gaba da cewa a wata juzu imamatul a'ama limancin makahu ya halatta wani mukhalifi da abun sabawa ma'ana wanda an ka saba da shi shine wani mukhalifi da wanda an ka saba da shi fil furu'i a cikin rassa ma'ana cikin mazhaba kenan wal innini da mai karamin da mai karamin al'aura ma'ana shine mai karamin zakari yana yin limanci shi ba balafi shine wal inni da mai karamin al'aura wal mujazzami da mai kuturta duk suna limanci illa an yashtar da juzamahu sai in kuturta tashi ta yi tsanani waya durra tana cutawa bi man khalfahu ga waɗanda a bayan shi bayona ha anhum to sai a nisantar da shi daga gare su abinda malam yake nufi cikin wannan ya ce wata juzu imamatul a'ama limancin makahu ya halatta saboda haka liman yana iya yi maka limanci shi ba makruhi bane shi waɗancan dai ne da an ka faɗa su ne an makruhi waɗanda shi limanci makahu ya yi daidai ba matsala wani mukhalifi da wanda an ka saba da shi fil furu'i a cikin reshi wato shine sai ya zama kai kana malikiya wancan yana shafi'iyya kana iya ka bi zo ka bi shi limanci ka zo ka bi shi sallah ko ya bi ka sallah shi ma'ana ya zama dai ba mazhaba ko guda ba to ba laifi bane kowa na iya bin kowa sallah to shine ma'anar mai sabawa wanda an ka saba da shi fil furu'i a cikin watan rassa shine mazhaba kenan wala inni ne haka nan da mai karamin al'aura wato wanda yake da irin larura din nan ta karamcin al'aura kwarai din nan sosai to shine ake magana shi ma ba laifi bane yana iya yin limanci sannan wal mujazzami da wanda yake da kuturta shi ma wato nan da ake cewa wal inni ne mai karamin al'aura shine wanda yake yana da larura ta karamcin al'aura sosai da gaske wanda ba zai ma iya saduwa da mace ta yadda zai gamsar da ita ba saboda larura din kasancewa al'aura ta shi karama sosai da gaske kamar ta yara haka to shine ake nufi shi ba laifi yana yin limanci shi ba hana limanci ne ba wal mujazzami da kuma wato mai kuturta illa an yashtar da juzamuhu sai in kuturta ta shi ta yi tsanani shi ma kuturu yana yin limanci ba laifi bane sai in kamar ya zama watan kuturta ta shi ya zama yana wari hakan ga wanda duk waɗanda sun ka tsaya kusa gare shi ko sun ka bi sallah din za su damu kwarai da gaske to sai in wannan ne to wannan kam sai ya bari a ba zai limanci din ba to shine illa an yashtar da juzamuhu sai in kututa tashi ta tsananta waya durra tana cutawa bi man khalfahu ga wanda a bayan shi to nan kam fayuna ha anhum sai a nisantar da shi daga barin su don haka sai ya koma gefe kada ya shiga cikin su din sannan sai malai ci gaba cewa waya juzu ulul mamumi daukakar mamu ya halatta ala imamihi bisa ga limamin shi walau bi sathin koda da rufi ne wala yajuzu bai halatta balil imami galiman al'ulu daukaka ala mamumihi bisa ga mamun shi illa bi shay'il yasiri sai da dan wani abu kadan ka shibri kamar tuka ko ka ce kamu kamu ɗaya ma'ana shine ka shibri kamar tuka wani hawihi da makamancin shi wa in qasada al imamu idan liman yayi nufi aw il mamumu ko mamu bi uluwihi al kibara girman kai da daukaka tashi badala salatuhu sallar shi ta baci abinda mala yake nufi anan shine yace waya juzu ulul mamumi daukakar mamu ya halatta ala imamihi bisa ga limami ne walau bi sathin koda da rufi ne wato shine ana sallah da liman da mamun shi to ya halatta su mamu ya zama sai a ce kaman masallacin ofciya ne haka saboda haka mamu suna can sama ma'ana bisa ga rufi na sama kenan hawa na ɗaya na sama kenan shi kuma liman yana nan ne ga hawa na nan ƙasa to ya halatta ka nan ne shi liman dai shi abba a yadda ba a ce za a yi masallaci ofciya amma shi liman can sama zai hau wancan hawa ta hawa na sama sauran mamuka sunan ƙasa to shi abba a yadda ba sai dai ya zama yana nan ƙasa ne shi ne mala ya ce ko da rufi ne kuma na ya zama ofciya ne mamu suna iya zama ga kacan sama ga liman ka na ƙasa ya yi sannan mala ya ce wala ya juzo amma bai halatta ba lil imami ga liman al'ulu ɗaukaka alama mu mihi bisa ga mamun shi mana amma ya zama ce a ce shi liman shi a can sama gidan sama to bai halatta ba sai ce illa bi shay'in yasiri sai da wani abu dan kadan ma'ana daukakar wadda ba wata ba kaman ka shibre ce kamar kamu kamar tuka sai ya zama misali kamar nan gidan da ake ishe tawa na gidan liman din da yake tsayawa to sai ya zama wurin an dan an dan mai ciku ya dan daga ya dan hina nan nan watan ainihin sauran hidin masallacin zama sama amma da kaɗan da bai wuce kamar kamu ɗaya ba ko kuma tuka ɗaya ba to shi yake nufin cewa wato in irin wannan ne ba komai amma dai ya hau sama a inda ofciya yake hau can garuhi na sama ma mu suna nan ƙasa to shi abba yadda ba amma irin ɗan abin da ɗan kaɗan da bai wuce tuka ba to ba komai shine a kashimri kamar tuka wani hauhi da makamancin shi wannan babu komai in an yi haka nan ne sannan sai malai ce kuma bayan wannan wa in ƙasa da imamu idan liman ɗin ya yi nufi awal mamu ko shi mamu ɗin bi uluwihi al-kibara yayi nufin girman kai da wannan daukaka tashi da yake to badala salatu sallata tashi ta baci wato kaman kana mamu tunda an baka dama ka hawo bisa ofciya kai ga limamin ka kuma nan kasa shi kuma kai kuma sun da ka hawo can sai kai kana takama kana girman kai kana jin kai don kana babba ne kana wani abu ne shi yasa kaka to in ka sa wannan cikin zuciyarka kana ganin cewa don girman ka ne da matsayin ka yasa ka dole ka abari ka hau can sama to sallah ka ta ɓaci ko kuma wannan ya dagawa da an ka ce shi liman din ba da bai wuce tuka ɗaya ba ana iya daga wannan watan nan cikon nashi dan hewan nan ya dan sauran filin masallacin da wannan kaɗan din to in ya hawan shi shi liman din shi ma kai ne yana ji da kai kuma yana ganin ai don yana babba ne shi yasa an kaɗan mai wannan dan cikon an kaɗaga shi sama kaɗan to shi ma in yayi haka nan sallar shi ta ɓaci to wannan kenan sannan sai malam ya ci gaba da cewa a fa min shuruɗul imamumi yana daga cikin shuruɗa na mai bin liman sallah an yana wala iktida'a yayi niyyar yin koyi bi imamihi da limamin shi wala yushtaradu ba a sharadanta ba fi haqqil imami a cikin haqqin liman an yanwaye imamata yayin niyyar limanci illa fi arba'i masail sai a cikin mas'aloli guda hudu fi salatul jumu'ati a cikin sallar juma'a wa salatul jam'i da sallar hada magriba da isha'i a lokacin ruwan sama wa salatul khawfi da sallar tsoro sallah wurin yaki kenan wa salatul istikhlafi da sallar maiwa wanda zaka sa wani kenan in in kamar alwalaka ta samu matsala sai ka ja wani ka sanya shine wa salatul istikhlafi da sallar maiwa wa za da ba'aduhum amma sashin su ya ƙara aka ce shine imamul lahami shine wanda yayin wannan ƙarin ya ƙara fadalar jama'ati fifiko na sallar jam'i amma azal khilafi bisa ga sabani fi zalika cikin wannan cewa wai ma'ana ko da cikin jam'i ne wato ana so a yi wato ko da cikin jam'i ne za mu kuma da bayani wato mala yake cewa a wa min shuruɗil imamumi yana daga cikin sharuɗa na mai bin liman sallah an yi wani an yi wani da kici da'a yayin yayin koyi bi imami da limami ne ko shi yasa kaje kura waɗanda suke yin sa a ce su ce sai an furta niyya ga baki zaka sun ce kici da'a bil imami ko to shine ma'ana kudur cewa cikin zuciyarka sadda zaka bi liman sallah ka yi niyyar cewa zaka bi shi sallah zaka bi liman sallah to yana daga cikin sharuɗa sai ce amma wala yushtaradu ba a sharadanta ba fi haqqil imami a cikin haqqil liman hanyoyin wayar imamata ya yi niyyar limanci ba shi ba a ce dole in zai limanci sai ya yi niyya cewa shi ma zai yi limanci ba ba a sa sharadi ba sai ce illa fi arba'i masaila sai a cikin masaloli guda hudu ma'ana sai warare guda hudu waɗanda nan ne aka son nan ne dai a wato an ka sharadinta ya yi niyya ta limanci din menene ya ce fi salatul juma'a a cikin sallar juma'a in liman sai sallar juma'a to ya yi niyyar cewa zai yi limanci ne cikin ta wa salatul jam'i da sallar hada watan magariba da isha'i lokacin an san ka sani ko an yi rangwame in kaman ruwan sama ya tsanani an ga ruwa ana iya hada sallan magariba da isha'i sai a yi to wannan sadda wannan limancin to shine shi ma a liman ana so an sa sharadin yayi yayi niyyar limanci in za a yi wannan hada sallah din ko kuma hadawa da ake yi sanadiyar tsananin duhu da kuma cabo mai yawa ko to ana hadawa in kamar an yi ruwan ya dauke amma akwai tsananin cabo sosai da duhu mai tsanani to shi ma an ba da dama hada sallah din to shine wannan hadawat to in limamin da zai yi limanci na wannan sallar to sharadi ne yayi niyyar ta limanci din sannan wasalati da khawfi da sallar tsoro kamar sallar da ake yi wajen yaki kenan wanda ake rabawa biyu din nan wanda an sani an zo wajen wannan sallar an ce a raba biyu sai ma mu tunda ba mamaki kila ya zama tafiyar ta kasar ce ana cikin kasar ne to sai a raba biyu rabi su to su yi sallah raka'a guda tare da liman din idan an kai kabbata sallah sun kai sun kabbata ta da liman din in liman ya raka'a guda miki tsaye sai su yi da cika sallar raka'a guda su tun da ma kasar shi za'a sai su sallame shi ko liman sai tsayawa ta haka nan tsayen idan tsayawa ta tsaye sai su tahe su su ta can su tari watan abokan gaba sauran rabin su kuma sai su dawo su isko liman yana nan tsaye na jiran su sai su kabbata sallah sai su bi shi da cika sauran raka'a ta guda shi kuma in ya gama sai masu nuni su tashi su yi da cikawa sannan daga ba sai sallame tare da su ba to wannan sallar liman zai yanta to yin niyyar limanci shi ma sharadi ne yin wannan niyyar ta limanci a cikin ta sannan wa salatul istikhlafi da sallah kuma ta mayewa wato shine ana cikin sallah sai lima alwala ta samu matsala sai ya jawo wani daga cikin mamu ya sa gaba shi ya hita to sadda an ka sa kadin kai niyyar zaka yi limanci ka kudurci lokacin zaka yi limanci ne kai tunda ai can da farko kai niyya ne na kai mai bin liman ne to yanzu gashi ka zama liman din kai kanka to shine mara sai mala ya ce wa za da ba'aduhu amma sashin malamai ya kara shi ne aka ce imamul lakhami shine wanda ya wannan kari din fadlal jama'ati fi fi ko wacan na sallar jam'i amma azal khilaf bisa ga sabani mana shi yana ganin cewa dai da kura sallar sauran sallah ta jam'i din za a yi mata limanci za a mata niyya din shi fi zalika a cikin wannan wallahu alam to dai za mu tsaya nan shi zai yake lokaci ya sai mun dawo insha Allah sai mu ci gaba muna fatan inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya fi muna alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan kwacin addinin musulunci sunusi shek ibrahim dan malam nasarawa godar zamfara state nigeria wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh